أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو إذية شافي عشرين دقيقة أتقرأ تنوني to na gani alkhamisatu a farin sunna ta shida daga cikin sunnonin alwala masul uzumain shafar kunnuwa zahirihima bayansu wa ba'inihima da cikinsu imana fatun kunnan a shafi bayansu da cikinsu sunna ne bi an cewa da yurkila sababa taihi ya shigar da 'yan yatsunsa guda biyu wanda ake tafiya da shi na dama da na hagu fi ma kai a cikin ƙofofin kunnuwansa wa yaj'al ibahamai sai ya sanya manyan 'yan yatsun hannayensa ala zahirihi ma abu sa bayan kunnuwa bi ma'ana sababa shi zai shafi cikin kunni ibahama shi zai shafi bayan kunni haka kenan asaji sasu sunna ta shida tajdidul ma'i sabunta taɓa ruwa limasil uzunai ne domin shafar kunnuwa wato bayan ka taɓa bayan ka shafi kunnuwa ka gane yayi to ka sake taɓo ruwa limasil uzunai domin shafar kunnuwa shi ma sunna ne shafar kan ita kanta sunna ce shafar kunnuwa sunna ne to amma ka sake taɓa ruwa bayan shafar kai kafin ka shafi kunnuwa shi ma sunna ne bi ma'ana kar ka zarce da danshin da ka shafi kai ka je ka shafi kunnuwa ko da hannayenka akwai danshi shine tajdidul ma'i sabunta ruwa limasul uzunain shi yasa mai risala ne ko yace wa masul uzunaini bi ma'in jadidin shi abin da ya faɗa kenan da shafar kunnuwa da ruwa sabo ba da ruwan da ka shafi kai ba ka taɓo sabon ruwa sannan ka shafi kunne shi ma sunna ne asabi'atu sunna ta bakwai raddul yadaini juyo da hannaye guda biyu fi masir rasi a cikin shafar kai shafar kai na farko daga goshi zuwa ƙiya wannan farilla ne shi ne muka karanta shi a cikin farillai da aka taimaka wa masul wa masul ra'asi ka gane ai to ka dawo da hannaye daga ƙeya zuwa goshi shi kuma sunna ne asaminatu sunna ta takwas tartibu fara'irihi jeranta farillansa na alwalan jeranta farillan alwala shi kuma sunna ne yanda Allah ya kawo su a jere yace ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسهوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين yadda Allah ya jeranta su dinnan kai ma ka jeranta su sunna ne in ka an ka zo wanke fuska ka shiga farillan alwala to in ka wanke fuska sai hannunka na dama zuwa gwiwar hannu sai hannunka na hagu zuwa gwiwar hannu sai shafar kai da kunne sai wanke kafar dama sai wanke kafar hagu ka jelanta su a haka yadda Allah ya jelanta su a lafazi to shi ma sunna ne tambihun fadakarwa man taraka faradan min fara'izul wudu'i duk mutumin da ya bar wata farilla daga cikin farillan alwala fa innahu ya'ti bihi zai zo da wannan farillan lokacin da ya tuna summa yu'idu salata sannan ya sake sallah wannan yana gaya maka idan da mantuwa ne ba da rafkanuwa ne ba da gangan ba inda gangan ya bar farilla daga cikin farilla alwala kwata-kwata alwalan ma ta ɓaci ana maganar mantuwa ne ko rafkanuwa amma inda gangan ne mutum ya bar wata farilla a alwala ita alwalan ma ta ɓaci sabuwa zai sake ba wai bayin nau ya ci bihi zai zo da wannan farillar sun mai idu salata sannan ya sake sallah bi ma'ana idan sai da ya sallah sai ya tuna ashe alwalan nan da ya fa ya manta wata farilla to in ya zo iya farillar kawai zai wanke in ta wankewa ce ya wanke in wacce ake shafa da kamar shafan kai ya shafi kan shi kadai ya je ya sake sallah in kuma dama bai yi sallah ba ya tuna to iya farillan nan kawai zai zo ya aikata ta ba tare da ya sake komai daga cikin alwalan ba wa man taraka sunnatan wanda ko ya bar sunna daga cikin sunnonin alwala fa innahu ka sani cewa shi la yu'idu salata ba zai sake sallah in har sai da yayi sallah sai ya tuna ashe ya manta kurkurar baki ko shakalwa da facewa ko shafar kunne ko wanke hannu zuwa wuyan hannu duka sunna ne to ba zai sake sallah ba sallarsa da yayi ta inganta tunda ba farilla ya bari ba sunna ce amma ana neman sa wa yaf'alu tilka sunnata yazo ya aikata wannan sunnar da ya manta lima yustaqbalu domin abin da ake fuskanta mina salawati na salloli nan gaba a gane ai ba domin ya gyara wata ta wuce ba ba domin ya lama wata ta wuce ba domin nan gaba ko zai sake yin wata ibada da wannan alwalar to an so ya zo ya ɗebo ruwa ya wanke wannan gabar ta sunna saboda nan gaba watakila zai sake aikin ibada da ita to alhamdulillah sunnoni sun ƙari saura mustahabu risala shafi walida ni waye ya lasu a guri mai babanku ya tafi a kanwar hajji fillo? to Allah zafar samun to shi ma zo daga kanu to Allah ji kanta ina za mu tashi 692 wani har rasulu alaihi salam manzan Allah alaihi salamu ya yi hannu an ne anil akali wa shurbi ko gabarin ci da sha bangajin ba ne to na gani wani har rasulu alaihi salamu manzo Allah alaihi salamu ya yi hani anil akali wa shurbi gabarin ci da sha bishi mali da hannun hagu a gane ai saboda hadisin ya gulamu sammin laha wa kulbi yaminika wa kulmin ma yalika yace ya kai wannan yaro ka ambaci Allah kafin ka fara cin abinci sannan wa kulbi yaminika ka ci da hannunka na dama sannan inda wasu kuke cin abinci wa kulmin ma yalika ka ci abin da yake gabanka to sai ya yi hani ga cin abinci da hannun hagu limafin muwadda saboda hadisin da zo a cikin muwadda malik annahu sallallahu alaihi wasallama utiya bi labani an zo masa da nono ka gane ai kadi shiba bi mai an tudan ya shi da ruwa ai kuli da shine shiba nono ne aka kawo kamar kindurmo to tunda nono ne empty kaga ba zai dadin sha ba sai aka zuba ruwa aka gauraya ko wa an yaminihi a arabiyun ta wannan hukuncin gaba ne muna magana manzo Allah ya hana cin abinci da shan abin sha da hannun hagu ko ko da burodi da shayi ne karka burodi da hannun dama ka kurbi shayi da hannun hagu ko kuma an shayin ne a dama karka yagi burodi da hagu ka kurbi shayi da hannun dama abinda ake so umma ba za ka yi tsome ba to ajiye kofin shayin ka gutsiri burodin da hannunka na dama ka sa a bakinka sannan ka ɗau kofin ka kurɓa don shedan shi ne mai cin abinci ko abin sha da hannun hagu saboda haka manzo Allah ya yi hani wa yunha anin da fake fit da'ami wa sharabi an yi hani ga barin yin busa cikin abinci da kuma abin sha idan ka ɗebo abinci da zafi to karka hula da baki a'a haka ne wa yunha anin nafki fi da'ami wa sharabi a to haka ne wa tunawilu haka ne idza sharibta man ala yaminika haka ne wa tunawilu ko wa tatanawalu kai kai tanawali yayi to tanawali fi'li amri ne tunawilu fi'li mudari'in wa tunawilu kana miƙawa man ala yaminika wanda yake gefen damanka idza sharibta idan ka gama sha in kuma kace wa tunawilu tunawilu muka yanzu ko tunawilu in kace wa tunawilu kana miƙawa wa tanawal ka miƙawa man ala yaminika wanda yake gefen damanka idza sharibta idan ka gama sha an kawo muku koko ko ƙwarya da ruwa ko nono ko kunu da ake kafa baki a sha to idan ka sha ka miƙa wanda yake dama shi ma in ya sha ya miƙa wanda yake damansa in ya kewayo ka sace kalba inda ya kare shi kenan ku da kuke yafa hagu babu rabon ku a ciki in ma ludayi ne fura da ludayi a ƙwarya ko a kwano ko kunu za a sha da ludayi jama'a da yawa to kai da ka fara sha ka ba wanda yake damanka shi ma in ya kama ludayin ya ba wanda yake damansa da haka ta zagayo in ya kare inda ya kare shi kenan wanda ya samu ya samu da bai samu ba babu rabansa amma ba za ka zaɓi wani wanda ka fi so idan ka gama sha ka jira ka ce ungowa ne wannan haramun ne wanda suke gefen damuka suna da haƙƙi a nan ne malam ya kawo hujja lima fil muwadda domin abin da ya zo a cikin muwadda malik annahu sallallahu alaihi wasallam utiya bi labanin qarshi ba bi ma'i an zo wa manzon Allah da nono da aka tudanya shi da ruwa ai kuli da aka gauraya da ruwa wa an yaminihi a arabiyun a gefen damansa balaraban ƙauye ne dan ƙauye ne ya zo da yake shi bai san da tsarin majalisa annabi yake ba kawai yana zuwa kawai ya zauna a gefen dama annabi su kuma gurin majalisa annabi tana da ƙa'idarta sai da na abubakar shi ne a dama sannan umar sannan manyan sahabban nan su da suke zama suke jeru a gefen damansa shi ko ba ƙauye ya zo babu ruwansa ya zo ya zauna ga shi ga annabi kuma a gefen dama aka kawo shi bai san yadda tsari yake ba shi ƙauyancin sa nan ya mar amfani da aka kawo nono da aka ƙala wa ruwa aka gaulaya wa an ya sarihi a gefen hagun manzo Allah a siddiqu ga sai na Abubakar da ya zo ya ga gurin zaman sa ba ƙauye ya zauna sai ya dawo gefen hagun manzo Allah sai ya zauna fa shariba sai manzo Allah ya sha wannan nono da yake cikin ƙwaryar sun ma'adal a arabiya fadlahu sannan ya ba wa balaraban ƙauyen ragowar wannan nonon da manzo Allah ya shafa wa ƙala sai ya wayo ya kalli sai sai na abubakar ya ce al'aimanu fal'aimanu na dama ake fara bawa sannan wani na gefen daman sannan wani na daman kenan har ta kewaye saboda eh kuna nan ba to saboda haka tun daga nan aka samu sunna aga dai sai abokan yana da matsayi a Esther tana gidan Annabi sulke Annabi ne kuma ita ce uwar gida a lokacin amma duk da haka bai san zuciya ya bashi ba tun da gefen hagu yake sai ya kawo balaraban ƙauye shine yake da haƙƙi wannan kenan shi ma an taba samun irin wannan shi kuma yaro kalami ne ya zo ya zauna a gefen dama shi ma da aka kawo wani abu makamancin wannan ya kalli yaro ya ce masa to kai yaro kai ne kake da haƙƙi yanzu a baka bayan na sha amma za ka mun izini ba abubakar sai ce ya rasulallah in dai haƙƙi na ne ni ban yadda a ba wani haƙƙi na dole maza Allah ya ba shi ya ce haƙƙinka ne ya juyo ya karkato daidai inda bakin annabi inda annabi ya sa baki ya sha shi ma ya kafa bakinsa ya sha ya sha ya koshi ta alhamdulillah yau na sha abu daidai baki inda annabi ya sha inda na inda na yi sakaci da haƙƙi na zan samu wannan falalan to tun daga na aka san sunna ce in dai aka kawo abu na jama'a to wanda ya fara sha ya miƙa wa wanda yake gefen dama al'aimanu fal'aimanu na dama ake bawa sannan wani wanda yake gefen damansa sannan wani na anin nafki fi da'ami wa sharabi an yi hani ga yin busa cikin abinci da abin sha ko tuwo ko kunu mai zafi kar ka sa baki ka hura ka debo alu da kana hurawa an yi hani saboda yana kawo cuta wal kitabi da littafi in dai na addini ne ko qur'ani ne ko littafin fiƙihu ne, ko littafin hadisi ne, ko littafin tafsiri, ko ma wani irin littafi ne, ko ma me dai a cikinsa akwai bismillahir rahmanir rahim akwai alhamdulillahi da makamancinsa akwai salatin annabi akwai ayoyin alkur'ani a ciki to karka hula shi da baki ko da kura ce a jiki ka samu wani kyalle ko wani tsumma ka goge amma karka sa baki ka hura duka wanda an yi hani wa anu shurbi haka nan an yi hani ga shan abin sha fi aniyati zahabi a cikin ƙwarya ta zinare wal fidda da azurfa aniya shi ma ismul jami ne na ina'u fi aniyati zahabi cikin korai na zinare wal fidda da azurfa kuma ba sai ƙwarya ba a baya can ya gaya maka ba a ci abinci ma a farantai wanda aka kela da zinare ko azurfa ko ludayi ko cokali ko kofi ko moda ba a amfani da shi wajen ci da sha haramun ne wala ba asa babu laifi bi shurbi qa'iman da shan abin sha a tsaye ruwa ne ko ma me ba laifi dan ka sha a tsaye wala yanbaghi liman akala al-kurrasa baya kamata ga mutumin da ya ci jan algari aw sauma ko ya ci tafarnuwa aw albasala ko ya ci albasa ni an danya ɗanyar tafarnuwa ko ɗanyar albasa, to baya kamata an yi dukular masjida ya shiga masallaci. Domin maza Allah ya ce me, man akala hazihil hashisha, fala ya ƙariban nan masjida na haza, duk wanda ya ci wannan ɗan itaciyar, to kar ya kusanci masallacin nan namu, ba fa fala ya yi kulan na ba. fala ya ƙarabanna kusa da masallacin makare saboda mai maza Allah ce fa'inni unaji malla tunaji domin ni ina ganawa da wanda kai ba ka ganawa da shi yana gana da jibrilu da mala'iku su kuma ba sa san walin tafarnuwa da walin albasa sai ya zama doka ce duk wanda ya ci ɗanyar tafarnuwa ko ɗanyar albasa to zai zauna a gida ko zai kai kwana bakwai ne ba zuwa salawatul kamsi ba zuwa juma'a sai ranar da warin albasan nan ko tafarnuwa ya bar bakin wai kurau an karanta an yi akula mutum ya ta abinci muttaki an yana kishin gide ballantana a kwance kuma an yi akulan nan bai taimaka an yi akula da'ama ba ko goro ne ka tashi ka zauna ka daidaita sannan ka ci ko gyaɗa ce ko aya ce ko wani dakuwa ko wani abin marmari wai ba sai tuwo ba ka tashi ka zauna ka zauna ka daidaita amma kar ka ci abinci a kishin gidan ballantana a kwance wai kurahul akalu an karanta cin abinci a to sai mu zo mira su sari da muka faɗa wai kurahul akalu an karanta cin abinci min ra'asin sariri daga kan madurguji shi ne a sariri abinci da aka zuba da nama ka tsallaka gabansa ka zai ka yago tsakiyar tuwon inda nama yake to ko babu namun tsakiyar abinci shi ne a sariri ka dinga ce dama ce wa kulmin maye minika ko min maye lika kai yawwa to ka ci gabanka amma karka ya go tsakiyar abinci wannan an hana alhamdulillah sai zai mu tashi waluhiya in ka ci karage wani ai zai sha'awar ci amma an ka ya go tsakiyar tuwo to ka bata sufar abinci so kuma kai kada ka ci kayan ka to alhamdulillah sai wa sai hajjiyatul adawi tafi a tafi'in da na ko hamsin to a yana za mu tashi wannan ma ya jibu itikaduhu yana daga abin da itikadi da shi yake wajaba shine annan laha ta'ala hakika Allah ta'ala la ya bulugu kun hasifatihin wasifuna alwasifuna masu siffanta abu la ya bulugu ba sa kaiwa kunha sifati haƙiƙanin siffarsa kunha bi ma'ana ay la yudriku haqiqatahu ba za su iya diskar haƙiƙanin sifatahu siffarsa ba ba adamu idraki haqiqati zati to ko in haka ne rashin diskar haƙiƙanin zatin Allah min babi aula yana daga babu shi ne mafi cancanta amma a ce ba za su iya ba idan har sifa ta gagare su siffantawa to ya kuma kake zaton zatin Allah min babi aula wane su su siffanta zatin Allah wa min ma yajibu itiqaduhu dai yana daga abin da itikadin sa yake wajaba ga musulmi ya san cewa annahu ta'ala la yuhidu bi amrihi almutafakkirun almutafakkiruna masu tuntuntuni ai almuta'ammiluna masu lura da al'amura la yuhidu bi amrihi ba sa iya kewayewa da lamarin Allah ai sha'anihi da al'amru da ashanu duk bi ma'ana ba sa iya kewayewa da lamarin Allah a ce gaba ɗaya sun san lamarin Allah wane su liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce kulle yomin huwa fi sha'an kowace rana shi Allah yana cikin zartar da al'amarin a gane shi ne fi sha'ani ɗin ai fi ƙaba'i sha'anihi yana cikin zartar da hukuncinsa kullum to in ka ce ka san abin da ya faru jiya da shekaran jiya to abin da za a yi yau da gobe da jihuba da wanda za a yi bayan ka mutu a fa baka yi saka kewaye aiwa dukkan lamarin Allah ba abinda ka sani dai ka sani amma ba duka ba ba zai ba mai iya kewayewa da al'amarin Allah ballantana ya san dukkan abinda Allah ya sani kulle yau min huwa fi sha'ani kaji ba koyaushe Allah yana cikin zartar da lamarinsa min al-ihya'i na raya matacce wal'imata da kashe rayayye wal'izazi da daraja da ɗaukaka darajar wani wal'izizari da ƙasƙanta darajar wani wal'ifƙari da talautawa wal'igina'i da wadatawa wa gairi zalika kullum abin da yake aikatawa ke ya raya wannan ya kashe wancan ya ɗaukaka darajar wancan ya saukar da darajar wancan ya talauta wancan ya wadata wancan wa gairi zalika da wani wannan kalan daga ciki kenan ya atabiru almutafakkiruna bi ayatihi almutafakkiruna masu tuntuntuni ya atabiru an yattaizu suna wa'aztuwa ne almutaammiluna suna almutafakkirun suna yin izina ne bi ayatihi da ayoyinsa alaqaliyya ta hankali wa shar'iyya da kuma abaddar dantawa ga shari'a fal aqaliyya ayoyin Allah na hankali makalukatuhu ko makalukatuhu abin halittarsa wahiyar alamu shi ne alam sune shi ne taliki da asirihi gaba ɗayansa wahu abin da ake masa al'alam ma si wallahi ta'ala abin da ya wane shi Allah ta'ala abin da ya shafi mutum da aljan da mala'ika da dabbobi da tsirrai da bishiyoyi da ruwa da wuta da haske da duhu ka gane ai duka suna cikin alamomin samuwar Allah wanda in mutum mai hankali salimi ne idan ya nutsu ya duba su zai san eh lallai wannan Allah mai iko ne da ya halitta waɗannan abubuwa wa shar'iyya ka gane ai ayoyin Allah ko alamomin samuwar Allah na shari'a ayatu kitabi ayoyin littafinsa na alqur'ani wa adillatu kitabi da kuma dalilai na zancen Allah abinda zancen Allah yake ishara yake nuni zuwa gare shi na sanin ma'anar samuwar Allah da kadaituwarsa to da wannan ne almutafakkiruna ya atabiru suke lura wala ya tafakkaruna amma ba sa yin tafakkuri fi ma iyati zati a cikin haƙiƙanin zatin Allah yaya Allah yake fali ne ko baki ne dogo ne ko gajere ne mai kauri ne ko siriri ne na zinare ne ko na azurfa ko na tagulla a'a ba a yin wannan tunanin a cikin zatin Allah biya'in mushaddada ma iya din nan ana karanta shi da ya a bari wa shadda ba ma iya ba ma iya barka da zuwa baina wa bain alif hamzatu tsakanin yan nan da alif baki akwai alhamza ba ma iya ba ma iya barka da san ma iya da ya ce maka wala ya tafakkar fi ma iya ci za ta yi ba sa tunani cikin hakikanin zatin Allah domin duk wanda ce zai yi tunani cikin hakikanin zatin Allah to bata zai saboda haka haramun ne ka ce za ka yi tafakkuri sai ka gano kaka zatin Allah yake to wannan kalma ta ma iya ana rubuta ta ko karanta ta biya'in mushaddada da ya abariwa shadda ma'iyya bayna hawa bainal alif hamzatu tsakanin wannan ya mushaddada da alif bakin nan akwai alhamza wanda aka mata kisra ma'iyya wa qad tubaddalu ha'un wani lokaci ana musanya ta ita wannan alif din ta zama ha babba ta zama mahiyya duka ɗaya ne ai a bayan ya gaya maka ko ma'iyyati zatihi ko ku anan gaba ne zai kawo ana iya musanya ta da da da ha babba a ce mahiyatu wa ma'anahuma ma'anarsu alhaqiqatu kamar da na fassara maka cikin haƙiƙanin zatin Allah haƙiƙa shine ma'iyya shine kuma mahiyya qala alaihi salatu wassalamu domin manzon Allah alaihi salatu wassalamu ya faɗa a hadisi yace tafakkaru fi makhluqatihi ku dinga tafakkuri da izina cikin abubuwan da Allah ya halitta wala ta tafakkaru fi zati amma kar ku dinga tafakkuri cikin zatin Allah ku ce to Allah a ina yake ai yana kan al'arshi ai ya ai ya daidaita ya zauna ya harde wannan ba daidai bane saboda maza Allah ce kar ku yi tafakkuri cikin zatin Allah ya yake ku sai kun gano yaya Allah yake to alhamdulillah sai mu tashi wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wa sai kursiyuhu samawati wal arda to akari shafi nawa dari da nawa dari da tamanin da uku yana za mu tashi da tamanin da hudu ko da uku wala yajuzu al-ishtiraku muna magana akan dabban layya baya halatta ayi tarayya ayi musharaka fiya cikin dabban layya uwar gida ta kawo dubu goma amarya ta kawo dubu goma mai gida ya kawo dubu goma a je a sayo rago ko tinkiya ta dubu talatin ko makoci ya kawo dubu goma wancan makoci ya kawo kamar yadda ake rarraba baya halatta a cikin dabban layya dole ne zama kudin ya fito daga wajen mutum daya bi khilafi rabbil manzili da sabanin mai gida yudahi anhu da zai yi layya ga kansa wa an alihi da iyalansa wahidatun da dabba daya ko kuma in shi bai da kudin matarsa tana da kudi ba laifi ita ko ta daure wani dan dan ragonta ko dan tauranta nata ne mallakarta da yankawa kanta da mai gidanta da 'ya'yanta wannan babu laifi sharaɗi dai ya zama dabbar ta mutum ɗaya ce ko kuma kuɗin sayan ya fito daga wajen mutum ɗaya ba karo karo aka yi aka yi musharaka wajen sayan dabbar shine ka gaira mushtarikina ba tare da sun yi tarayya da juna fi saman ya cikin kuɗin dabbar layyan ba wannan ya halatta ko mutum ɗari ne tunda manzo Allah ya yanka wa al'ummar sama gaba ɗaya dabba ɗaya wa yustahabbu mubasharatu zabiha an so rungumar yankanta wato mutum ya yanka dabbarsa da hannunsa mubasharatan ba tare da ya wakilta wani limamin anguwa ya je ya yanka masa aka ce yustahabbu ana so in bai samu ba ba laifi mustahabbi ne ba wajibi ba in ka sa wani yanka maka tayu tunda a gidan manzo Allah ma ya faru ya ce wa nana Aisha ta je ta halarci inda za a yanka mata layya ta aiba ita ta yanka ba ta ce domin dugon jini na ƙarshe zai gaba da dukkan zunubanki saboda haka ki je ki shaida amma ba ita ta yanka ba tun da har a gidan annabi an wakilta an yanka wa matan annabi babu laifi don wani ya yanka wa wani amma a babu mustahabi aka ce an so yankawa mutum ya rungumi yankawa da hannunsa sannan dai a babin mustahabi wa ya akulu wa ya tasaddaku ana so ya ci wani bangare na dabban layyan kuma ya yi sadaka da wani bangare da ci da shan da ci da sadakar bi gairi haddin ba tare da iyakan cewa ba ba ce dole sai ka ci rabi ka sadakar da rabi ba ba ce dole sai ka ci sulusi ka sadakar da sulusani ba ba ce dole sai ka ci sulusani ka sadakar da sulusi ba a samu dai wani bangare ko yanka ɗaya ne ka sa a bakin ka ka ci in ya so in ma za ka sadakar gaba ɗaya ka sadakar kuma kar ka cika cinye kai kaɗai ka yi zawayi ba tare da ka sadakar ba kowanne ba a so a haɗa guda biyun a ci a yi sadaka amma da gairi haddin ba tare da iyakan cewa ba wala ya juzu bai shay'in min ha baya halatta a sayar da wani abu min ha daga cikin dabban layya shay'un yace ba sai ma an maka cewa fata ko kayan ciki ko kai da kafa ko ko barugo ko kitse ba sai ya ga wannan ba ko ma menene baya halatta a ce ka sai da shi a cikin dabban layya dama dama fa Allah kaiwa to kuma an ka sai da wani abu ashe ba Allah ka ba kai ma amma alfarma ne aka ce ka iya ci amma ba za ka sayar ba wala yasta'jiru bihi jazzaran kuma ba zai dauki hayar mahauci ba bihi da naman layya ya ma fiɗa ka bashi fata ko ka bashi kai da kafa ko ka bashi cinya ko wuya wannan baya halatta wala dabbagan wala majemi mai yin jima ba za ka bashi ya jeme maka fatan ragon kuma ka bashi kayan ciki ko kai da kafa ko jan nama ba sai dai ka biya shi da kuɗi kuɗin fitarsa ko kuɗin jimar tasa alhamdulillah sai fasulun wal aqiqatu ba mun gama ne ya saura dabbar suna sai me Rabu ya zo? Ya yi bai kunta ba zuba. a ƙabin masaliki shahi shahi na farko ba? ina za mu tashi to au ne ko kuma abin da aka jefa min hana ita ƙasar da aka ce maka la'in ta gayyara bi makarrin au mamarrin min ajza'il arabi ba na yankokin ƙasa wancan mamarrin gurin wucewa ne ruwan ya biyo ta wajen wannan launin ƙasar ko kuma makarrin mazauninta ne to au bi maduriha minha ko kuma abin da aka jefa a cikin ruwan minha na ƙasar walau ƙasidan koda da gangan ne koda da nufi ne ba kuskure ba ne daga za aka nemi ƙasar aka zuba a ruwan to inda ƙasar ta kwanta za a iya amfani da wannan ruwan aw bi mutawallidin minhu ko kuma da abin da yake haifuwa minhu daga ruwan ruwan ne ya haifar da abin ko warin ko launin ko ɗananan ko irin gamsa kukan nan shine ce aw bi duli mukusin ko da tsawon zama daɗewarsa a cikin gurin shi ya canja masa launi ko ya canja masa ɗanɗano ba tare da wani abu ya shige shi ba ba hausa suna faɗa wata magana wai ruwa ba ya tsami banza ba to yana yi a sa shi a jarka a daure a rufe iska ba ta shiga in ya samu wata ɗaya biyu ku ka je ka bude za ka je na wani waruwa to wannan baya kunce masa tsarki saboda ɗulu mukusin ne tsawon zama ne ya sa ya jirkita aubi da digin ko ko kuma da abin jima ɗahirin mai tsarki ka ƙadiranin kamar man da ake zubawa ko kemikal na jima a cikin fata sai kuma aka yi salka ko tandawara da wannan fatar aka zuba ruwa sai ta yi launi-launi wannan ƙadiranin ya kama da baƙin mai ko wani abu makamancin sau ba zai hana yin alwala ba audi mai ko kuma da ruwa ya asuru itirazu minhu wanda kiyayuwa minhu gare shi ya asuru yake da wahala ba za ka iya ka tsara ruwan nan game da wannan abun ba ya ce ka tibinin ko kamar dusa an warake shagarin ko ganyen bishiya ya fada cikin ruwan kaga idan ganyen mai ɗaci ne ruwan zai ɗanɗanin ɗaci to duka wannan ba zai hana shi yin alwala ba au ne wala in kaffa tagayyuru wala idan kuma at-tagayyur zirkitan ya faru amma kaffa yayi sauki bi alati saqayin saboda abinda ake amfani da shi wajen jan ruwa a rijiya min hablin shine igiya igiya aka tuka ta kaba ko ko ta saiwar wata bishiya akai igiya ana sawa yau da gobe sai ruwan da ake ɗebowa yayi launin wannan saiwar ko wannan igiyar kaba ɗin ko kuma aka ji yana ɗanɗanon wannan kabar ko wannan saiwar bishiyar to shi ma ba zai hana a yi alwala da shi ba awwi a'in ko kuma a mazubi birgami ko wani jarka ko wani abu da ake zuba ruwa sai aka ji yana ɗanɗanon wannan abin da aka zuba ruwan ko fata ne ko wani abu ne aka saƙa da kaba sai yake ɗanɗanon wannan abin duk ba zai hana a yi ibada da shi ba saboda tagayyurin kafa ya yi sauki irin wannan ba mai tsanani ba ne au tagayyara ko ruwan ya jirkita bi asari bukurin saboda gurbi na turaren wuta naka ya saɗa yawa don nisa na da fensil buhurin ya kawo buhurin ko aike ku ne jamin na baharu bukur turaren wuta shine bukur saboda gurbin turaren wuta da aka juye a robar ko wani abu sai yake dan alamar kanshi-kanshi auka diranin ko kuma man gelo da aka juye sai ya yi launinsa kame ka jirmihi kamar da gwalansa in rasaba idan ya tabbata in ya kwanta a ƙasar ruwan bai taso sama ya gaurayi ya cuɗanya da ruwan ba to za a iya tsiyayewa a zubar da dagwalon ruwan da yake sama ya amfani da shi. Au shakka ko kuma mutum ya yi kokonto fi mu gayiri ya cike abin da ya jirkita ruwan nan hal ya duru wannan jirkitawan yana iya cutarwa ya hana ruwan nan tsarki ko baya iya cutarwa yana yana shakku to ya ɗauka a cewa yana yana da tsarki. In dai ba da yakinin cewa wannan jirkitar ta kunce masa tsarki. yana shakkun abin da ya jirkita shi din yana iya cutarwa ko ba cutarwa to ya dauke shi a baya cutarwa aw fi ma ju'ila ko kuma cikin abin da aka sanya filfan ne a cikin baki ruwa ne wani ya kurkure a bakin sa maimakon ya zubar galin zubarwa sai ya dawo cikin ƙwaryar hali ta gayyara yana shakku cewa a ruwan nan to ya jirkita saboda an zuba ruwan kurkure baki a ciki shi ma ba komai ya zai yi alwalarsa. Aufi ma kuli da ko kuma a cikin abin da aka cuɗanya ko aka jirkita ruwan bi muwafiƙin da abin da yake dacewa da ruwan. In ya shiga ruwan zai ɓace a cikin ruwan ba za a ga launinsa ba ba za a ga ɗanɗanansa ba. Hal yu gayyiru shin wannan abin yana jirkitawa? Lau kalafa da zai saɓa? Ka ta kamar ya haƙiƙance shi ne cewa ba abin da ya same shi Allah al'arzishi a bisa ƙauli musulmin jayi. To, alhamdulillah. Eh? to, sannan sai shiga wa kuriya ko? Wa hukuncin ruwan da ya jirkita, ka mugayiri kamar hukuncin abin da ya jirkita shi ne. Idan abu mai tsarki ne ya jirkita shi, idan ruwan tsali ne, to, yanzu hukuncin ruwan na hukuncin ruwan tsali ne. ba zai maka alwala ba amma in ya taba ka ba na jasa ba ba zai tsarkake ka ba amma shi yana da tsarki in ya taba ka ba sai ka wanke ba idan kuma ruwan kwata ne ba ya jirkita ruwan to in ya taba ka shi ma sai ka wanke ruwan kwata ne ya taba ka shine abin da mai azkari yake ce maka a kasa wato na za a hudu huriya wa a kasabahu hukumahu ya kunce masa tsarki ya ɗora masa hukuncin in mai tsarki ne to hukuncin ruwan mai tsarki ne amma gairu tsahuri idan abin da jirki ta ruwan na jasa ne hukuncin ruwan na jasa ne gairu tsahirin wala buɗa shirin to alhamdulillah sai sai wa kuriya ba ko ne annahu luwadu shafi na nawa Barak. Kai musu wani. shafi na nawa ɗari da goma alƙa'idatu ƙa'ida ta arba'in da tara min al'adawatin da kita jizu fi'ilan mudari alwahidan yana daga abubuwan da take ɗaure fi'ili mudari ƙwaya ɗaya ita ce ne lamma idan ta shiga fi'ili mudari'i to shi kadai za ta daure in wani fili mudari'in ya bayyana a gaba ba ruwanta da shi kamar da muka yi misali lamma ya tihim asali ya tihim ne sai aka shafe ya'un shine alamar sukun ko wa akarina minhum lamma yalhaqu bihim yalhaquna ne yana daga cikin fi'iloli wanda ake musu rufuwa da tabbatar nu'ara in kaga nunu din nan yalhaquna to alamar rufu'a ne in kaga an shafe to ka nemi dalili ko alamar fata ko alamar kisra kamar fa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu asali ai tafa'aluna ne lam sai ta shafe nu'aran lam tafa'alu to wannan alamar sukun kenan lan ita ma ta shafe nu'ara aka ce wa lan tafa'alu shi kuma alamar fata ne amma duka shafe wa nu'aran ne shi yake zama alamar fata ake zama alamar daure wal'ula ita ta farko ita ce lamma yayi ya kawo maka abu biyu ne anan lamma wa lamul amri kal wato wannan harafin na lamma da kuma lamul amri dukkan suna tsore fi'ilin mudari'i kamar liyunfiq asali yunfiqu ne bal yadahu mabsudatani yunfiqu kaifa yasha'u to amma da lamul amri ta shiga yunfiqu sai aka ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi to lamma din ita ce al'ula tufidun nafaya ita tana fa'idatar da korewan fi'ili mudari'in nan ne kalam kamar lam aka ce lam taf'alu ba ku aikata ba lam yalhaqu bihim ba su riske su ba lamma yalhaqu bihim ba su riske su ba kaga ta kore ne riskar fi'ili mudari'in da ta daure ta daure shi kuma ta kore shi shine aikin lamma kamar yadda lam take yi gaira annan nafi biya sai dai cewa kore fi'ili mudari'i da ake yi da ita lamma yastamiru yana zarcewa ila zamanin takallumi har zuwa zamanin da ake zancen har zuwa yau yanzu da nake faɗan nan wannan abun bai yiwu ba shine abin da lamma take fa'idantar ita kwalam zai iya yiwuwa an kore a baya a farko daga baya kuma abin ya faru da can abu kaza bai kasance ba amma daga baya abu kaza ya faru ita lam kenan amma ka ce lamma to a baya bai taba faruwa ba har zuwa yanzu da ake zancen eh a to dama mana lam ce mai kore gaba ka gane ita lam har abada harfu nafiyin wa nasabin wasta kibali harafi ne ta korewa da kuma fata a gafi ne mubarin da ya zo gabanta ka gane ai lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha asali ai yanalu ne aka ce lan yanala Allah har abada ke luhumuha naman dabban layya wala dima'uha wala jinin da ake zubarwa lan yanala Allah ba zai taba zuwa wajen Allah ba walakin ne yanaluhu taba ai kaga a gabatin da babu dalili aka ce yanaluhu bai ce yanalahu ba saboda babu dalilin fata waccan ma saboda lan ne walakin yanaluhu taqwa minkum ita lan tana kore gaba ne lam tana kore baya amma zai iya yiwuwa daga baya abin ya canza lamma kuma tana kore baya gaba ɗaya har zuwa yanzu da ake magana ina fata an gane wasaniya ita kuma harafi na biyu shine lamul amri taj'alul mudari'a tana sanya fi'ili mudari'i mufidan mai fa'idantarwa lil amri ga umarni ga shi dai fi'ili da mudari ba fi'ili amri ba amma shigar da ta yi masa to ta mai da shi ya zama umarni li yunfiq lalle ya ciyar asali ko yunfiqu ne yana ciyarwa bal ya dahu mabutu da tani yunfiqu yana ciyarwa kaifa ya sha amma idan lamun amri ta shiga sai ta mai da shi fi'ili amri tana amma ta bangaren fa'idantarwa tana fa'idantar da amri ne to alhamdulillah sai me akwai sauran nahu shafi shafi na nawa shafi na 61 to ina za mu tashi albasu ko alka'ida eh min wasu ɗaya fati salisati wafi ɗaya fati salisa a cikin yanki na uku shine zuhiba ila manzilika furiha bi najahi aki yujlasu fil hadiqa tara naibul fa'ili zaka ga naibul fa'ilin ya zama jaran wa madaruran domin ila harfi ne na jari manzili majrurun ne bi ila birjahi akwai harful jarri shine ba kaga na najahi shine majruri haka nan fil hadiqa fi din jari ne al hadiqati ita ce majrur to a wannan yanki zaka ga na'ibul fa'il ya zo a matsayin jaran wa majruran wa fi da'ifatul akhir a cikin yanki na ƙarshe na hudu da ta yajudu sujudul sujudul kashi'ina يزدهم ازدهام شديد في الأسواق هجم هجوم عنيف wannan ɗaifa na ƙarshe taratan ko ko tarahu za ka gan shi ne masdaran ismul masdari ne muktassan wanda yake abin keɓancewa mutasarrifan kuma mai sarrafuwa sujudu don ismul masdari ne sajada ya sujudu sujudan to kaga sujudu masdar ne kenan na sajada ya sujudu sai a ce sujudul khashi'in da aka ce izdihamun izdahama yazdahimu izdihaman to izdihamun shadidun fil aswaq ismul masjid ne to haka nan hujumun anifun hadama ya hadamu hujuman to hujumu ismul masjid ne eh kai wa hali ne ya kai hali hadama ya hajumu hujuman kamar ya kai attack لأن العرب دومن العرباوة لم تلتزم نسبه بتلزمشين فتاة السبع شينا ابن فائل duk inda yake bata lamzanci dole sai an masa fata irin na sauran mafu'ulai ba shi yasa shi a wannan littafin zaka ga wani lokaci yana mar fata wani lokaci kuma ya masa rufa amma yawanci dai an fi masa rukuwa tunda shi ma annan misalansa da ya kawo duk rukuwa ya masa amma a littafin nan na alai guba na farko din za a ga yawanci in ya samu na ibn fa'il yana masa fata to ya zama akwai majazi a ciki ko ka masa fata a sata mafu'uliya ko ka masa rufu a sata na ibn fa'il duk wanda kai amma ba lazimi bane sai ka masa fata alhamdulillah lamba ta ji almazdarul algaibin mutasarrif shi mazari wanda yake wani mai sarrafuwa can ya gaya maka almutasarrifu ne to kishi yasa wanda baya sarrafuwa kamar misalin misalin subhana wa mu'azu wannan baya sarrafuwa ka gane babu mu'azim babu subhani sai dai subhana yawo diyan da yake izmin mazdar ne amma baya sarrafuwa alhamdulillah sai ne a iyatul maudi girgir safi na nawa girgir a yayyanta a yayyanta wata ne yi ba zai yi kasar ba zai zo ɗan kusurwa ina ne shafi وهو الذي وهو الذي يذهب عاس ليغفره لأجل هب لمن قد تاب عن اسمي للهب ساقهم في طاعة وتقا بأمره ونهى عاس من الإثم من عادة السيد إنقاذ, إنقاذ عابده من كل عيب من الزلات والنقم موسى مقرأه كو wa huwa allazi Allah shine ubangijin da ya sahabu asin yake kiyaye mai sabo li ya gafirahu domin ya gafarta masa zunuban kana sabawa Allah yana da ikon da take zai turo mala'ika ya tsinke wuyanka ko ya murde ma wuya ka mutu amma sai ya kyale ka kai tai har zuwa lokacin da za ka yi nadama ka zo ka tuba ya karɓi tubanka. Saboda me da ajalin hubbin, saboda da dalilin soyayya liman ƙasaba ga wanda ya tuba an isinin ga aikata zunubi. Bil hubbi saƙa humu, saƙa humu Allah ya kola su lil hubbi zuwa ga soyayyarsa, fi ɗa'atin cikin yi wa Allah ɗa'a wa tuƙan da kuma jin tsoron Allah. bi amrihi wa naha bi amrihi kuma duk da umarninsa wa naha asin kuma Allah ya hana mai sako min al-ismi daga aikata zunubi min adadin sayidi dama ya daga al'adar shugaba za ka ce wannan shugaba ne ko da a duniyance ne al'ada ce ta duk wani shugaba in ƙazu abidihi ya kubutar da mai bauta masa min kulle aibin daga dukkan aibi in sarki ne hadimansa ba zai bari a taɓa masa su ba zai yi ƙoƙari duk abin da ya same su ya kubutar da su kasu wahala to haka ubangiji in kalma bauta masa kana bin sa sau da kafa to duk wani abu da ya zo maka Allah zai tsamar da kai daga cikinsa al'ada ce ta shugaba sarki Allah in qazu abidihi ya tsamar da mai bauta masa min kulli aibi daga dukkan wani aibi min zallati na tubatubai wani kani da kuma azaba alhamdulillah sai ne to shafi hamziya shafi na nawa hamziya shafi na nawa yawwa wannan baiti na'am ورأى وجد هذه ومن الوجه فارقته كرها وكان لديها ساويا لا يمل منه السواء شك عن قلبه وأخرج منه مضغة عند غسله سوداء ختمته يمنى الأمين وقد بأما لم تزع له أنباء نساموه farakatu na nan halimatu sa'adiyya tana ji tana gani ta rabu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama karhan tilas ba wai don tana so ba dole yasa ta kawo shi ta yaye shi ta kawo shi wajen kakansa Abdul Muttalib wa kana da can manzan Allah ya kasance sawiyan mazauni ne ladaiha a wajensa wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana sauyan wa akrimi masuwahu ki girmama mazauninsa shine ma'anar almaswa ka gane ai mazauni aljanna ma ba ana ce mata masawa ba to sauyan ismu fa'il ne wa kana ya kasance sauyan mazauni ladaiha a wajenta a can ƙauyensu ita na halima kuma a sawa'u zamansa a can la yumallu ba a kosawa minu da wannan zaman nasa wa zai gaji da zama annabi shi da ya balo maka ma aka kawo shi kauye shi bai gajiya ba ku mutanen kauye kwace kun gaji da shi wai dai yana gaya maka karka zargina na halima akan mai da shi da taifa ba wai an gaji da shi bane ya zame musu kaya shi yasa ta mai da shi la yumallu minhu sawa'u ba a kosawa da zama da manzon Allah shuka an kalbi ga dalilin da ya sa ta mai da shi. Shuka an kalbihi an tsaga zuciyarsa ne, ya koma magana iz a haɗa bihi mala'ikatullah lokacin da mala'ikun Allah suka zo suka kewaye shi, sai ta zaci ƙurana'u makalai ne suka zo za su cutar da shi. To abin da ya faru shuka an kalbi an tsaga zuciyarsa ne, wa ukuri da minu muzgatun sai aka fitar da wata gudan jini. minhu daga cikin zuciyar wacce take sauda'u baka inda gasili a lokacin kuma da aka wanke wannan zuciyar daga wannan bakin abu bayan an cire abun sannan aka sa ruwa da Allah ne sai irin ruwan da suka zo da shi suka wanke zuciyar sai da maka katamatu yumnal aminu yumnal aminu hannun daman amintaccen Allah mala'ika jibrilu muda'in samma aminu al-aminu anan nazala bihi ruhul aminu Allah ne ya kira shi al'amin. Yumna al'amini damacin mala'ika Jibrilu amintaccen Allah, katamatu ita ce ta yimke wannan zuciya. Bayan an ciro an wanke, shi ya maida zuciyar da hannunsa mai albarka ya rufe, sai ya zama kamar ba a taɓa tsagawa. Wa ƙada ƙiƙa, udi'a an ajiye wa zuciyar nan, ma abin da an ba'u labari lam tuzilahu bata bayyana shi ba me aka zuba me aka zuba haka kawai dai ba abu a tsaga a cire kuma a maida ba tare da an sa kuma akwai abin da aka dura amma dai mu labari bai zo mana wa udi ago ai ulhima a sama abin da ya rubuta maka ba alhamu bane ulhima eh an tusa mata ilhama ma abin da an ba'u labari lam tuzilahu bata bayyana shi ba alhamdulillah sara asaru alkitam sana ko na katangancewa sai me yawa dare shafi na nawa mu a malik to akan fasali ne akan babi wa qala malikun ko qala malikun la yanbaghi an yarisa ahadun ahadan bi shakki baya kamata wani ya gaji wani ta hanyar shakku hadisi to zai zama na dubu da ɗari ɗaya da goma da tara a cikin babu mun da halu amurhu bil qatl aw ghayr zalim karatu na biyun ƙarshe imam mali ya ce baya kamata wani magaji ya gaji wani magajinsa bishakki ta hanyar da ake kokwanton wa ya fara mutuwa a tsakanin an kasa tantancewa wane ne ya fara mutuwa sannan wane to bai kamata a ce wani ya gaji wani a tsakanin su wala yarisu ahadun adam wani baya gadan wani illa bil yaqini sai da takankancewa min al ilmi na sani an tabbatar wane ne ya fara mutuwa sannan wane ya mutu daga baya amma in an kasa gane wa ya fara mutuwa a tsakaninsu to babu gado ko da kuma akwai shakku a ciki babu yakin wa shuhada'i ko minal ilmi sai da bangaren sani wa shuhada'i da kuma shaidu da suka shaida eh lalle mun shaida wani aka fara kashewa a gun yakin nan sannan aka kashe wani to an samu shaidu da suka shaida shikenan wancan ilimi a gaban ku aka yi kun sani wannan kuma shaidu ne suka zo suka ba ku shaida wa zalika dalilin wannan anna rajula ya haluku mutum ne ya mutu huwa shi wa maulahu da baransa allazi ataqahu abuhu wanda ubansa ya yanta shi fayakulu bani rajulun arabi ko sai ‘ya'yan wannan mutumin balarabe suka da ƙalwari sahu abuna ai ubanmu ya gaje shi tun da maulansa ne ka gane ai shi wanda ya ‘yanta wannan maulan shi balarabe ne to ‘ya'yan wannan mutumin balarabe suka ce ai ubanmu ya gaje shi a matsayin maula to falesa zalika lahu su bai halatta gare su an yi su su gaje shi bigar ilmin ba tare da sanin cewa waye ubansa ba. Wala shahadatu wala shaida ko shaida ce tunda dai ganin sa aka yi a ƙasar musulunci. Yi bigar ilmin ba tare da sani da suka yi ba wala shahadatun ba tare da shaida ba. Innahu ma ta kaula inda ba su da labarin ya mutu kafin shi. Wato da baban nasu da shi maula nasa duk sun mutu. to za su gaji ubansu ne amma ba za su gaji wannan maulan ba don ba su da yaƙini baban nasu ya gaji yawa tunda kuma kuma babu shaida in babansu ya gaje shi to kuma za su za su hada hada abin da uban nasu ya gada su gado amma idan uban bai gada ba ko kuma an kasa tantance wa ya fara mutuwa to ba za su gaji dukiyar wancan maulan ba wa inna ma yarisu aulan nasu bihi min al ahya mafi kusancin mutane bihi da wannan maulan minal ayayi daga rayayyu ya yi su ne za su gaje wannan maulan ba 'ya'yan wancan da ya yanta shi ba ƙala malikun wa min zalika ya ganya daga irin wannan al'ikiwanu ƴan uwa lil abi wal ummi na na bangaren uwa da uba shakikai kenan ya muta ni su su bi suka mutu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ka gane ai sai suka mutu tare aka kasa gane wa ya fara mutuwa a tsakanin wa li'adihi ma waladun ɗaya daga cikin ƴan uwan nan shaƙiƙai da ya mutu yana da ɗa guda ɗaya wal akaru shi kuma ɗayan la walada lahu bayi da ɗa walahu ma akun kuma su waɗannan da suka mutu tare shaƙiƙai suna da wani ɗan uwa da abihi ma na bangaren ubansu shi ɗan wane da abi ba shaƙiƙi ba to fala yulamu kuma ba a iya sani ayyuhuma mata qabla sahibihi shakikan nan guda biyu da suka mutu wane ne ya fara mutuwa kafin dan uwansa to ya za a yi wancan ya mutu ya bar ɗaya wancan ya mutu bayi da ɗa ko ɗaya amma dukkan da suka mutu sun bar dan uwa li abi to fa mirasu ladhi la walada lahu gadan wanda ya mutu bayi da ɗa wannan shakikin li'akihi li'abi na ɗan uwansa ne li'abi wancan ɗan ɗan uwa shaƙiƙi ba zai gada ba ba zai ce ai ubana ya gaje shi tun da shaƙiƙi ne babana shaƙiƙinsa ne shi ne magajinsa a bani gado ni kuma na gaji ubana ai babu yaƙinin wa ya fara mutuwa a tsakaninsu saboda haka gadon nan na ɗan uwa ne li'abi walaisa li bani akihi li abihi wa ummihi shay'un walaisa shay'un ba wani abu na gado li bani akihi ga ƴaƴan dan uwansa li abihi wa ummihi na bangaren uwa da uba shakiki ƴaƴan dan uwa shakikin nan ba su da gadon komai amma inda an tabbatar wanda bayi da dan ne ya fara mutuwa sannan me me me ɗazin ya mutu to dan uwa li abi bayi da gado ina fata gane amma wannan shakkun yawa shi ne ya sa shi ne ya zama magaji tun da shi ya ƙini tabbas zai gaji ɗan uwansa ƙala malikun wa min zalika yana daga wannan aidan an ta halakal ammatu gwaggo ce ta mutu wagun akiya da ɗan ɗan uwanta kaga ita ba za ta gaje shi ba dama gwaggo ba ta gadon ɗan ɗan uwa amma shi ɗan ɗan uwa zai gaji gwaggwansa to kuma sai suka mutu tare aw ibnatul aki ko kuma yar dan uwa ce wa wa ammiha da baffanta sai suka mutu ita ya ce ta dan uwar ita wannan gwaggon nata amma dan uwan ya mutu yanzu sai gwaggonta sai kuma suka mutu tare fala yulamu ayyuhuma mata qablu kuma ba a iya sanin wane ne daga cikin su ya fara mutuwa gwaggon ce ta fara mutuwa ko dan dan uwanta ko ‘yar ɗan uwa ce ta mutu kafin gwaggon nasa. Fa in lam yu'lam ayyuhuma mata qablu idan ba a san waye ya fara mutuwa da farko ba to lam yarisul amun min ibnati akihi shay'a wannan baffan ba zai gaji komai ba daga ‘yar ɗan uwansa. Wala yarisul ibnul aki shi ma ɗan ɗan uwa ba zai gaji shi an komai ba min ammati daga wannan gwaggon tasa. Kowa magadansa su gaje shi. Alhamdulillah. Sai ne. رياض الصالحين جي لافيا من بصير بقبله با سبحان الله تو الله باس لافيا ina za mu tashi riyadu salihin wa anwa wa an usaid ibn abi usaid ko dai asidi ne nasa wa an usaid ibn abi usaid at-tabi'i shi tabi'i ne ya rawato an imra'atin daga wajen wata mata minal mubayi ko daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a ga manzon Allah kaga sahabiya ce kenan qalat tace kana fi ma akaza alaina rasulullahi sallama ya kasance daga cikin abin da manzon sallama ya karɓi mubaya'ar daga cikin abin da ya mana sharadi kafin ya mana mubaya'a fil ma'arufi a cikin aikata kyakkyawan aiki allazi akhadha alaina wanda manzo Allah ya riki alƙawari gare mu Allah na asiyahu kar mu saba wa Allah da manzanta fihi a cikin dukkan wani ma'arufi da aka umarce mu wala ya asinaka fi ma'arufin fa bayi'ihunna ta rage ne tace maka yana daga ciki shi al-ma'ruf din shine shine ma na ƙarshe يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن سمي ولا يأتينك شين نشدا ولا يأتينك في معروف sannan sai Allah ya ce in sun yaga da wannan sharaɗa guda shida fa bayi ihunna ka kalbi mubayi'as ina fata an gane to sai ta kawo mana kalmar ƙarshe din daga cikin abin da muka yi wa manzo Allah alƙawari kafin ya kalbi mu baya almu akwai yin da'a cikin alma'aru allazi akhadha alaina wanda manzo Allah ya alƙawari da mu Allah na asiya kar mu saba masa ba za mu saba masa ba fi a cikin dukkan wani ma'arufi kaga wannan kalma ce shamila fa duk wani aiki alheri yana ciki yin biyayya ga miji yana cikin ma'arufi bauta wa Allah yana cikin ma'arufi kiyaye haƙƙin makotaka yana cikin ma'arufi kiyaye harshe ga balin bakar magana ga miji yana cikin ma'arufi bayan abubuwan da aka hana su a baya wala yusriki na kasi sata ka san mata da dauke dauke wala yusriki na kasi zina wala ya kasulu na aulada wanda kasu kashe ƴaƴayensu shine kasu zubar da ciki zubar da ciki shine kashe ƴaƴa ka gane ai to sai kuma aka ce wala ya afi naka fi ma'arufi Allah na kamisha to daga cikin hannun da aka mana Allah na kamisha wajen kada kada mu dinga yagunin fuska da falauta wai da amana mutuwa muna kuka muna bakin ciki kada mu dinga yagunin fuska wala na du'uwa wailan kar mu kirawo wailu wayyo na shiga uku na lalace kar mu wannan dan an mutu wala na shuka jeban kar mu tsaga jefan riga wai dan an mana mutuwa wala nan shura sharan kar mu daidaita gashi a tsefe kai a wargaza gashin kai ya butu butu kamar mahaukaciya wa ita an masa mutuwa duk yana cikin alƙawarin da manzo Allah ya yi da su ba za su yi wannan ba in an musu mutuwa rawahu abu dauda bi isnadin hasan وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ياتي ما من ميت يموت با wani mamaci da zai mutu fa yaqumu bakihim masu kukan nan nasu su zo su tsaya suna kukan mutuwa na wanda ya mutu fa yaqulu suna cewa wajabala kai san wannan dutse wa sayyida kai tabalabuwa da wannan shugaba auna wa zalika ko bakan wace irin wannan kalmomi miyagu to ba za su tsaya ba masu hukukan mutuwa da suna faɗi irin wannan maganganu illa wukila bihi malakani ka gane ai sai an wakilta wasu mala'iku guda biyu yal hazanihi suna naushinsa ai mun san naushi a dunkule hannu irin yadda ‘yan damba suke yi. To, naushi ko na ƙato ne ai yana da ciwo balatana na mala'ika, kuma mala'ikan ba guda ɗaya ba malaka ne, za su dinga zungurarsa, suna cewa, ah, haka za kunta dama kai haka kake, dama kai shugaba ne a duniya, dama kai dutse ne, in mata kai wayo katanga ta faɗa ce, dama kai katanga ne. wayo lumfa ta luce a ce dama kai lumfa ne duk kalmar da aka faɗa ana kukan nan sai an zungule shi an ce dama kai kaza kake a haka za kunta dama haka ka kasance kaga sun jawo masa bala'i rawahu turmuzi wa qala yace hadisun hasanu hadisi ne hasani Allah nan da aka ce yal hazanihi Allah shine addafu tunkuda bi jum'il yadi da dunkulewar hannu fi sadri kuma a kirji naushin ma a ƙirji kenan aka ce dunkule yadi shi ne dunkule hannu mala'ika mala'iku bisu dunkule hannu su tankaɗe shi a ƙirji dama haka kake kaga ku an ja masa bala'i ku wannan kukan ba wani amfani in ba azabtarwa ba wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce itnani fil nas mutum biyu a cikin mutane kuma bihim menene kufurun kuma su su biyun nan to isnani ba mutum biyu ba abu yawwa isnatani akwai wasu ɗabi'o'i guda biyu fin nasi a cikin mutane kuma waɗannan ɗabi'o'i guda biyu kufurin kafirci ne bihim ga mutane amma ba su ɗauke su komai ba amma kuma suna mai da su kafirai me na farkon al'anufin nasabi suka cikin nasaba iyayensa da kakarinsa da wannan ai ɗan gidan mayu ne ko ɗan mahauta ne ko ɗan makera ko ɗan wanzamai ne kana nufin ƙasƙanci ga nasabarsa ko ɗan gidan majema ne ko ma me ana yi mana kuma lalace kafinci ko masu wa suka haife shi shi za ka auna in mutumin kirki ne mutumin kirki ne ilalonka da iyayensa in mutumin banza ne ka zake shi shi kadai ilalonka da iyayensa su suka ce yayi su ma ba Allah nafi halice su ba ya kaddara musu fawar ko ko kilar ko ko jimar ko ma ne sana'arsu to suka cikin nasaba ko kuma ka ce ai dan shege ne wani ne Allah maguda su ba da rike ne Oho, wato kamar su kaskantattu ne a cikin shi kuma babbar shi ba so ka jaba ta mahauci. Eh, su da ba sa fa. ya hatu alal mayiti abu na biyu shine yin kururuwa yin ihu ga mamaci dan ya mutu shi da kukan mutuwa ana kururuwa ana daga murya manzo Allah ya siffanta wannan abu guda biyu cewa kafirci ne rawahu muslimun imamu muslim ya rawaici wannan hadisi alhamdulillah ina ba alam fesir mana kufurin ina ne kufurin ya mu shi shi yasa an kasa karanta shi da farko shera ce kufurin ba alhamdulillah sai ne mai diwani ya zo? to diwani shafi daidai to a wanda baiki za mu tashi faƙar shadda faƙari wa guturabi wa zillaci wa ulfi fi wal hadil karimi bakila فكلي في الأهلين كلي بغيبتي وكن وزري إني أراك جليلا وإن لم تدارك في شؤوني بأدفة وهاشا كمالي من سواك وكيلا فأسبل علينا زيل ستر وأدفة وأسد إلينا من أتاك جزيلا عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحب الكرام عدولا yace faƙar shadda faƙari ya rasulallahi faƙad haƙiƙa faƙari talauci na shadda ya tsananta waqtirabi baƙunci na shadda ya tsananta wa zillati ƙasƙanci na shadda ya tsananta wa ulfi kuma ina gamuwa da siwal hadi wani manzan Allah alkarimi wani manzan Allah alhadi mai shiryarwa alkarimi mai girma duk wanda ba shi ba ina gamuwa da shi bakila marowaci baya iya bani abin da manzan Allah yake ba fa kulli to ka kasance mai taimako gare ni fil ahalina a lokacin da nake cikin iyalai na a gida kaulaka a zaune kulli ka kasance tare da ni da duk bigaibaci a lokacin fakuwata lokacin da nake zaune fil ahalina ka kasance mai taimako gare ni kulli bigaibaci ka kasance mai taimako gare ni a lokacin fakuwata lokacin da bana gani nayi bulaguro wa kun wazari ka kasance mai taimako na ana samu kama alwaziru mataimaki alwazaru mai taimako to ka zama wazari mai taimako na a duk inda nake ko a cikin iyalaina ko a cikin bakunci domin in ni cewa ni a raka ina ganin ka jalilan mutum mai girman daraja fa'ilan tu dari fi shu'uni ya rasula idan ba ka riske ni ba a cikin lamurana bi albatin da tausasawa irin naka to wa hasha ka ya nisanta gare ka a ce ma ba ka riske ni ba a cikin lamurana ai ba zai ba zai wuya ma a ce yanda nake maka yaban nan nake kaunar ka a ce kuma baka riske ni ba a cikin lamura na domin mali min zuwa ka wakila mali wakilan ba ni da wani wakili mai taimako min zuwa ka idan ba kai ba ba ni da wani mai taimako in ba kai ba fa asbil alaina ya rasulullahi ka ka ka sake mana zaila sitri jelan nan ta labule ka rufa mana asiri kenan wato ka saki labule gare mu wa albatin da kuma lausasawa wa asdi ilaina ka yi baiwa gare mu jazilan mai gwaɗi min al'aka daga baiwarka ka ba mu kyauta jazilan mai yawa shine jazilan kasiran kenan alaika salatullahi tsiran Allah ya tabbata gare ka sun salamu sannan amincinsa ma'al ali tare da iyalan gidanka wa sahabi da sahabanka alkirami masu girma udulan wanda suke dukkan su adalai ne dukkan sahabban manzo Allah kulluhum udulun dukkan su adalai ne ba fasiki a ciki babu munafiki a ciki babu mara kirki a ciki dukkan su mu adalai ne mutanen kirki abin da ya faru tsakanin su wancan can su ya faru tsakanin su su yan uwan juna ne su ne suka fi kusa da juna mu ba mu da bakin cewa wane yayi laifi wane bai kuskure ne saboda sahabbai da alaye dukkan su udulan adalai ne alhamdulillah masha Allah Fatiha da salatul Fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فعجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله مد الله زيد عليك السلام عليكم ما شاء الله السلام عليكم alaji barka da fito assalamu alaikum sala aliyu ga mutanen gida assalamu alaikum ya ke son wata lalata Allah ya kawo da lafiya